أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد إلى أن أتاه الوالي وفقات قليل فنبه كل منه من ركبي زيوفهم قد فرست من جباله فلم يبق إلا كالسة الجائز أمنا به من دارنا وزنوبه وصلنا على أعدائنا بشكوبه فسل بهم كيف سلوا عن ذنوبه زعاماتهم قد زعاماتهم لم تامها من سلوك سوابق قد شدت عليها الجلاوز رأى الله كمجلو بنور فؤاده رأى الله كمجلو بنور فؤاده رأى الله كمجلو بنور فؤاده رأى الله كمجلو بنور فؤاده إلى أن أتاه الوعي وابتعتقاله إلى أن أتاه الوعي وابتعتقاله إلى أن أتاه الوعي وابتعتقاله إلى أن أتاه الوعي وابتعتقاله فنبه كلا منهم من رقاده فنبه كلا منهم من رقاده فنبه كلا منهم من رقاده فنبه كلا منهم من رقاده سيوفهم قد أخرجت من تكاده سيوفهم قد خرجت بانتقاده سيوفهم قد أخرجت من تكاده سيوفهم قد خرجت بانتقاده فلم يبق إلا كالس الطيب جائز فلم يبق إلا خالص الطيب جائز فلم يبق إلا كالس الطيب جائز فلم يبق إلا خالص الطيب جائز أمنا به من دهرنا وسروبه أمنا به من دارنا وسروره أمنا به من دهرنا وسروبه أمنا به من دارنا وسروره وصلنا على أعدائنا في شهوده وصلنا على أعدائنا بشهوده وصلنا على أعدائنا في شهوده وصلنا على أعدائنا بشكوكه فصل بهم كيف بنوا عن ظهوري فسلموا كيف سنوا عن ظهوري فصل بهم كيف بنوا عن ظهوري فسلموا كيف سنوا عن ظهوري زعامتهم لم تهنها من سيودي زعامتهم لم تابعا من سيوفي زعامتهم لم تهنها من سيودي زعامتهم لم تابعا من سيوفي ثوابه قد شدت عليها الجلاوز صواريخ قد شدت عليها التلاوذ ثوابه قد شدت عليها الجلاوز شواذ قد شدت عليها الجلاوذ فألهك مجنوا بنور فؤادي فألهاك مجنوا بنور فؤادي إلى أن أتاه الوحي وفق اعتقادي إلى أن أتاه الوعي وفق اعتقاده فنبه كلا منهم من رقادي فنبع كلا منهم من رقاده سيوفهم قد أولدت بانتقادي فلم يبق إلا ثالث كيف جائز قلوبهم قد غرزت بانتقاده فلم يبق إلا خالص الجيب جائز أمنا به من دارنا وسلوبه أمنا به من دارنا وسروره وصلنا على أعدائنا في شكوبه وصلنا على أعدائنا بشكوره فسل بهم كيف سنوا عن ظهوري فسلموا كيف سنوا عن جهودي زعاماتهم لم تامع من سيوفي سوابه قد شدت عليها الجلاويز سامعتهم لم تامها من سيوف سوادر قد شدت عليها الجلاوز
رأى الله كمجلوا بنور فؤادي إلى أن أتاه الوعي وقت اعتقادي فنافى كل منهم من رؤادي ليوم قد خرجت بانتقادي فلم يبق إلا خالصا في وجاهد أمنا به من دارنا وسروبه وظلنا على أعدائنا في شكوبه فسل بهم كيف سنوا عن ظهوري سامة لم تامها من سيوف سوابق قد شدت عليها الجلاوز فأذهب بدره بنور فؤادي إلى أن أتاه الوعي وفق اعتقادي فنفع كلا منهم من رقادي جيوبهم قد بردت بانتقادي فلم يبق إلا خالص في مجاهد أمنا به من دارنا وسروبي وصلنا على أعدائنا بشكوبي فسلموا كيف سنوا عن ذنوبي سامتهم لم تمنع من سيوبي سوابق قد شدت عليها الجلاوذ
Na'am. yace ra'al haqqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga gaskiya ya san majluban ya san ta aiki sallallahu alaihi wasallam bi nuri fuadihi da hasken zuciya da hasken zuciya gaskiya ba ba koyi take a wurin sa ba a fili take a bayyana alaihi salatu wassalam da gaskiyarsa da amanarsa da haƙurinsa da sada zumuncinsa da cika alƙawarinsa da girmama wasa ga manya da tausayinsa ga yara da duk abin da yake shi ne gaskiya a haka wa'i ya zo same shi dama ta yi rusa ne halayensa alayhi salatu wasa su ne makarin akhlaq akan su yake kan qur'ani yanzu akan akan makarin akhlaq lokacin da nana Khadija Allah ya kara mata yadda ta ba da cigiya halalibo mata amintaccen mutum wanda in ta ba shi dukiyarta za a yi kasuwanci da dukiyar a sha ba tare da matsala ba duk wanda ta kan baya sai ba ta shawara ki nemi Muhammadu Nabi in ya yarda za ta zama da nake so aka ji aka faɗa masa sai ya tambayi babba da abin da Khadija binci koyar ta nema na yi ko kan na yi sai ya ce abin ya ba shi mamaki duk wanda aka ce zo ga dukiya ka zai ta kasuwanci ai abin alkhairi ne ya kamata ya karba da sauri amma shi har shawara ya tsaya ne haka ba maslaha sai ke kallo ba alayhi salatu wasallam dan ba maslaha ba ce bayan an ce zai ya zo ya karɓi dukiya ya haɗa shi da wanda zai kula da hidimarsa suka tafi aka je aka yi awa aka kasuwanci cikin girmamawa da mutunta mai tsarafin da shi ne abuwa da tafiya ya ga mutunta da ta taɓa gani idan mai tsara ya ɗauki kaya ya gaji na ba zai tsara ce ba nan ɗauka shi ma sai ɗauka sai ce masa ni ba wa ne dama da aka aka turo ni sai ce ai ko ba wa ne kai mutum ne tun da kai da sai ce haka mai tsara ya ga shi a matsayinsa na bawa bai zo wulaƙanci ya ga yadda ake kafa kafa da shi aka je kasuwanci ya ga kasuwanci na gaskiya da amana daga yadda ake siye da siyarwa kirkirki ba kungiya kungiya ba rufa da mamaci ba ba so kadar son zuciya komai killa killa yi zai kana yadda abin mamaki Allah ya sa wa kasuwancin da ba aka siri ba da ba taɓa siri ba da ba ya yi wannan tun kafin mu haife su suke alkawari da wata baiwa Allah za su je su yi kiwo tare suka je kiwo sai ya riga ta zuwa ba ta zo ba bai fara kiwon ba sai dan aka da goron da ya je da su ya hana su fara kiwo har sai da ta zo tana zuwa ta ce kaga na magana ko ya ce ya baka fara ba ta ce alkawari mun kai za mu zo yi ta tun na fara ba zo ba na karya su wannan tun ana da shi makari mu wuta kawa wajen sharmaka wannan shi ne ma wannan ɗabi'un su Allah ya daga shi da su yawa duniya ta kan akwai bidin ce wajen naka la'ala kullum azimi su Allah yake shi da yake rantsuwa shi wallahi hakika kana kan da biyu kyawawa masu kyau in za a yi koyi da wannan tsari malamin suka ce ko mala'ika Allah ya faɗa wannan kalmar sai ya yi girman kai waɗanda kala da su ne tun da Allah ya halitta babu yabo kamar wannan aya Allah bai taɓa yabon makaruki kamar wannan yabon ba suka ce ko mala'ika Allah ya faɗa wannan ya su ba amma shi da aka faɗa masa wannan kalma shi kuma sai suka tsara masa tawabu sai ka ci gida da alaihi salatu wannan kake so mu kai bayan ta shi shine alhaka majruwa yunuyu kasi sai ka kuma hayi da shi zuciyarsa ya gaskiya kuma a kan ila an atahu alwahyi kan wannan gaskiyar yake da wannan tsayawa akan daidan har wahayi ya zo masa da da wahayi ya zo masa bai sha wahala ba saboda ba bai tsaro da shi ba ba akan wasu ɗabi'u yake wahayi ya sauke shi su dawo shi kaza ba dama akan halaye wahayin ya zo masa wasu ka'ati ƙabi dacewa da kusurin zuciyarsa kan abin da zuciyar take kai na kudin a kai yanzu alayhi salatu wa bana ba kulla sai ya faɗakar da kowa ita shi kowa min hudu daga cikin halitta min nuru ajiji a yayin da kowa wacce yake a duk sai kashe shi wanda dama akan gaskiya ya tafi annabi da ya zo ya bayani gaskiya sai mutum ya farka dukkan da kowace muke yi baccin ba irin wanda ba musan inda kan bai ta shi kaɗai da shi duk wanda zai ce ma bar kaza yi kaza za ka rabauta ai shi da shi ba da ban shi ba zan duk hukumar wuta ne duk hukumar wuta shi shi ya sa tsayin da yake so sai mu shiga aljanna duk wanda ka gani a aljanna kokarin annabi alaihi salatu wasallam duk wanda ka gani a wajen yan bin annabi shi ke na ba gida na uku ba gida na uku shekan duk kokarin shekan duk kaitinsa duk makitinsa sanda annaba alaihi salam ya bayyana shekan sai zai koma yin da ya ya tabbatar aikinsa ba zai tasiri haka yana ba shekara ashirin da uku din nan sanda annabi yana tsaye shekan hakura ne ba shi da nasara akwai wanda ya yi tururuwa kowa sai bai ci tururuwa shiga na ba da tunanin ta shiga ne ke tururuwa ya kuma sai dai maganin ka shi da bai samu dama ba sai da annabi yau ba shi ita to yanzu zai tashi wurin warware wannan aiki ya tsaya a kan sahabbai ya samu dawo bai dawo ta ne ya dawo ta ne ta ne har yau ya dawo kai na ya dawo kanka so yake sai ya ga ya raba mu da wannan annabi mai sada da barka mun kuma muka yi sakaci haka bai sa da aka makale masa da binsa da daurewa da dagewa a kan hanyarsa shi ne maganin shida Allah ya hore mana ya ce zuyukuhum shugabannin kafirai waɗanda suka dinka rufi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam su suke cira ya ce su kada buhuri da kudin su wato kudin da yake hannun shugabannin kafirai sai aka ware kudin bin tiƙaji da tantancewarsa a nan kinayewa yana nufin abubuwan da shugabannin kafirai suka ɗora mutane a kai da annabi ya zo tantance sai ya ware ina ina daidai take ina ina inda ba daidai ba shine sai amfani da wannan kinaya yace kudin su annabi ne ya tantance ya ware jadi ya ware na bai kamar yadda masanin kudi ko da hannu yana da tsari yana iya cire kai ko ya ware jika to annabi alaihi salam shi ya zo duniya ya ware abu mai kyau ya ware abu mara kyau abin da da aka ɗauka shi ne mai kyau sai ya ce wannan ba ne ba mai kyau abu ka gane mai kyau alaihi salatu wasallam daga addinin da ya ce wanda ba ba musulmi ba ma a kyau da ta ba dan ana ba dan ana neman wata riba a nasa kawai saboda haka addini yake bai huje ne ya kuma kusanta annabi alaihi salam ba shi da abin musula sai maza na alaihi salatu wassalam ba shi da huri Allah ya gaya musula amma yana da ɗan karamin ɗa shi bai yau da ɗan yana son zuwa gun annabi alaihi salam sai ya zo ya zauna tare da annabi alaihi salam annabi alaihi salam mutum ne mai san ƙananan yara da aka yaron kullum sai ya zo kwana biyu annabi ne ga ɗan ba annan sai ki tambayar bai huda sai ce ban gaba na ba sai ce ai bai daɗi ba ne sai ce ai ban sani ba da na zo ba su ba shi amma ba zo ba shi annabi alaihi salam sai shigo inda da yake yanzu dan yana ganin annabi sai kwanta a cikin annabi kuma a daidai da gabar sai zama ransa ne zai fita za a zara sai annabi ya ce wa ɗan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai dan ya kalli uba saboda ya san yanda uban yake da tsananin ke to kunya sai ta kama uba saboda ba karamci da baya mai ba sai uban ya ce wa dan a dai abal kafin ka yi wa baban da kasu biyayya a kaɗan sai kalmar shahada yana yin biyarsu to wannan shi ne ɗabi'ar annabi alaihi salam da halayen sai falam yabka babu abin da ya saura bayan zuwan annabi alaihi salam illa kalu siddiqu jaizu mutum sai ingantaccen tsarkakakke na halal ma'ana ba abin da ya wanzu sai kyawawan halaye ga wanda ya wanda wato an ware wani komai ba wani abin da yake cikin duhu sai innal halal bayyin wa innal haram bayyin yace wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas ce to wannan shubha ita ma sai ba mafita akan ta yace man ta kai shubha qad istabara al-dinihi wa irdihi ma wa man waqa'a fi shubhati waqa'a fi haram الرائي يرعى حول الجماع يوشك أن يرتع فيه هذا فقط كل يريد بلا منع صلى الله عليه وسلم الله تكا مسعد أمنا متسامى أمسي به سبود الشمس صلى الله عليه وسلم جهارنا أمنا به من جهارنا متسامى أمسي به daga wannan zamanin nawa duk zamanin da ka samu kanka a ciki in kana neman amincin wannan zamani yana hannun matsala rike a da ka samu amincin wannan zamani ba abin da zai ba wasu ruhi da sarrafawar zamanin kakaf ka kusa daga sharrin sa daga sharrin wannan zamani da sa- da sarrafawar sa muddin ka lalata su manzon Allah alaihi salatu wassalam amma idan rayuwar ka ce wani gurin daban ka sauka daga kan abinda annabi alaihi salatu wassalam ya zo wani da shi to ka kai kanka inda za ka kai da kanka kai da kanka ko a daji ko a daji namun daji in suka taho a cikin wato su za ku da duk wanda kaga wani namun dajin ya zo ya kama da ya yi fitaye daga cikin ɗan uwansa wani gurin ya ɓatar kai ne sai a fara wata shago da shi to mu ma amincin mu da tsayawar mu a cikin ayarin annabi sun kalama shi ne amincin ma da zaran mutum ya yi gefe ya fara wata shi a gurin shetan da mace bakansa ba kome ba ba mu da wata kariya in ba a hannun Allah alaihi salatu wasalam shi yasa wannan zamanin da muke ciki zamani ne da mafi yawa muka ɗauka abinci da ba hikima irin samu mun turawa shi ne matsiran mu wallahi ba shi bane matsiran annabi alaihi salam azanci bai isa ya tsara abin da annabi ya da shi shi yasa ko ka abu bin zuhair da annabi ya ce a kashe shi ai ba wani abu yayi ba jair ne ya musulunci ya waka yake yake zargin dan uwansa jubairu dan me ka je ka bi shi ya zo da abin da mahaifinka da mahaifiyarka ba su gada ba kawai ka je ka bi shi ka je ka ba abin da uwarka da ubanka ba su zo ma da su ba annabi alaihi salam ya ce sai ya ce uwarka da ubanka sun isa sun isa su da abin da zo da shi ya ce a kashe shi inda ka kashe to ya zo da maganin da ba wanda zai iya zuwa da shi kuma a kowane fage in maganar salon arziki kake yi bature bai ce ka maganar salon arziki ba in ba annabi ba in maganar kiwon lafiya kake yi ya yi kaɗai da zo da abin da annabi ya zo da shi ba in magana ci gaba kake yi duk wani abu da ka dauka in dai ba a taba yanzu da shi ba ba ci gaba ba ci gaba da wayewa da tsira tana hannun manzan komai a hannunsa Allah ya kawai shi babu lai aiki mar'in a sabu ne da ya kira ya zuwa annabi ne kada ya kofar Allah duk wanda ya je ba ta nan bane shi ba a tsira ba mafita babu wata mafaka in ba ta baka nan alaihi salatu wasallam yace wasulna ala ajai mun yi wa makiyin sa tambi duk inda makiyan annabi suke mun musu tambi sun rasa yadda za su yi da mu amma bi shi ko bi yi da ko da fadalar sa ne baka iya wannan an ba dan shi ba suwayen mu ba dan su ba kai za mu iya ba dan annabi ba ita to saboda mu saboda shi muka yi turbe a wurin makiya har suka rasa za su don mu kuma duk da muka take shi za mu za mu zaga za mu zama lukumar su sa'iza a wurin makiya loma mai daɗin haɗiya wanda su haɗiye wani an sanin lokaci ba gobe ba ne mutum ba ka tsara da kan abin da ya zo mana da shi ka salbi ne mu ka tambaye su kai fansa nau an zuhufi me yasa suka yi tokaciya daga rundunar annaba alaihi salam in ya zo wata ba ta ya kasa ban kalbun ce ba da kasa ta kai shi ba kai kana ganin kafiran maka suna da yadda za za su bari a yi mata maka inda ne da za da aka zo za a shiga maka akwai waɗanda bakin ciki ya da suka zo da maka shi ya fice daga maka ya ce ba zan gwada bakin cikin ba wani gwamnati ba ya je ba da tuku ya mutu kawai da ya ga wannan bakin ciki a gurin sa a ce yawa annabi ya shigo maka kuma haka ya shige ka ta bayan da za amma da yake na biyu da hamadi sai ba su zai wace wanda ya shiga wanda ya wuce gidansa ya kulle ya kare shi ya tsina ba ba za a taɓa shi ba ya cika muka ruhi ba wanda ya wuce gidan abu su dana ya kare shi ba ya kulle wanda ya zo ka'aba ya daga shi ma ya tura ki da shi da amma duk wanda ba ne ya taba ai ma da rasa kawai a yi gaba da shi haka aka yi sai da gudu aka yi wanda zai iya zama a maka ya zauna amma ya shiga ya kulle kofa abin da baya so din yana gida zai ciyo la ilaha illallah muhammad haka zai dinka ci ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da ba sa san jin gashi ya biyo su har cikin gari aka shiga ka'abar aka kauda gumakan amma wani abun abun daɗi ranta zai shiga alaihi salam yana kan sabuwa sai su jira a kan sabuwa yau Allah da gawa bai nuna tsini ba bai nuna na abin kowa ba kawai sai sun fi da kai sai su jira a kan sabuwa sai rinka sai Muhammad da Rasulullah shi da kan wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffar bainahum تعرفوا روكا سجدة يخرجون فضلا من الله والرضوان بتيجي كلامها فسرك الله وعلا ونصر الأرض وهزم الأحزاب وعلا شاء الله ياتي القول اليوم الله ياتي واستمرار شيشك يا روس الرجال في جبالي sai da da wannan ke nan maka da sai ga an tara su a gaban sa ma ta san nuna ni ba irin biko me kuke ji yau zan mu ta ce alheri dan kai dan uwa ne mai alheri dan dan uwa ne alheri duk ku ta bakar kowa ya tafi yana jin a ransa na zama fursuna abuwa aka mu inda an so da ɗaure da za a yi igiya a da duk da aka yi amma an mun alfarma an ce a kyale kowanne sahabi da zai na ce a ransa shi ne ya ce ka tambaye su yaya aka sanar da kare shi matsalin sami za'amatuhum lam tahliha min suyubi tace duk wata gadara da duk abin da suke takama da shi da jagororin nasu ce wato ba su iya kare su ba daga takubban annabi alaihi salatu wassalam ina abu jahil ba ba shi ina asi dan ma'in babu shi ina mutum dan godiya babu shi ina kuma kan abin mu aikin babu shi duk wani wanda zaka fara kutu batu dan rabi'a shay batu dan rabi'a abuna duk wanda zaka fara wanda suka ga karon suwa da zaka yi musa ba za a yi musulunci ba yau sai ga shi ƴaƴan su ne ma musulunci ƴaƴan su ne suke miƙa wuyansu don su shahada a musulunci a ga yaki ya fi su a cikin kansu sawalin kan shaddat alaiha jalawi ita wannan ta kubban sawali wato tabbatattu tsarkaka masu kai shiddat alaiha jalawi wanda aka daura mata alama ko bindiga ce ta soja ko mobile wanda ya daura kan kyalle a jikin ta daga ai ba ne da kallon ba da kyalle ba domin ta kubban da alamu a jikin duk wanda ya so za a yi ba shi a haka yi gama da su a laifin rasu da kuma har yau har kuma ba su so suke su gana zama halakakke so suke su zama ka so suke su ka zama halakakke ba wanda suka kare a su ne maganin mu koma inda tsiran yake a ina tsiran yake a tafin hannun masana sallallahu alaihi wasallam